الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a bakwai ga watan rabi'u sani shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma bakwai ga watan biyu shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata na'am yawa tambayar dan uwa dangane da darasi da ya gabata na cewa farauci duk dabbar da take cikin harami baya halatta a shar'ance shin haramin ana nihi daga inda jama'a sukan ɗauki harami kamar misali miƙatin mutanen madina zulhulaifa na mutanen yaman yalamlam na mutanen sham aljuhufa na mutanen najad shine karnul manazil kamar yadda na mutanen iraki shine zatu irk a'a ba haka ake nihi ba shi harami yana da iyaka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iyakance shi waɗancan ana kiransu almawaki kenan wurin ɗaukan harami amma ba shi bane ba farkon harami wanda yake na makka fadin harami na makka baya wuce kilo ashirin shi ko in ka ɗauki harami na miƙati na mutanen madina zawwa maka kusan kilo 440 ne don haka shi iyaka harami duk wanda ya tafi haji ya san da haka idan ka tafi wajen arafa za ka ga an yi katon fano cewa nan shine farkon wato harami nan kuma shine sa haka idan ka zo daga madina za ka shigo birnin makka musamman ka biyo ta hanyar da ake biyowa ta tan'im ta nan za ka ga an yi fano babba nan shine bidayatul haram haka idan ka yi tafiya can za ka ga karshen shi duka dai fadin harami baya wuce kilo ashirin wannan zagayen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya iyakance shine baya halatta a farauce duk wata dabba an gane ko ta dawa a cikin wannan zagayen baya halatta haramu kamar yadda karin bayani kuma zai zo a darasinmu na yau
malikiya nake ga suna cewa duk mutumin da zai kuma a dan maka ne na'am ya sarji ila hilli da hilli ya dauko harami eh to wannan hilli ne take nuna wajen harami kenan yawwa idan aka ce alhil shine ma'adal haram kenan wajen harami shine ake kira da alhil kamar misali yanzu idan aka yi zagaye sai a ce nan shine harami kenan duk abin da yake wajensa shine ake kira da alhil haramun na malamin kuma wannan shi zan dauka yawwa eh kenan farkon harami shine inda an sanya alama duka zagayen makka ko ina an sanya alama cewa ga farkon harami kuma ga karshen sa kenan duk wanda yake nihin yin umra dole daga birnin makka sai ya fita can kenan wajen harami sannan daga can ya dauko harami ya zo kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Abdurrahman ibn Abi Bakar yace ka goye yar uwarka Aisha ku je can at-Tan'im wato ta ɗauko harami ta zo ta yi umra in kun gama maza Allah ya ce mu da ku mu haɗa a wuri kaza wanda ya gabata a dare na sha uku ga watan zulhijja ran da maza Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya yi jifa na ƙarshe don haka in ma mutum ya fita jirana ko kuma ya fita tan'im ko kuma wani shashe daga cikin sassanin makka na'am wai aka janyo ma mutum aya ta alkur'ani domin kafa masa hujja akan wani abu da yake jayayya yake gardama ko kuma hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna rashin yarda shi wani hukunci za a iya zartan masa hukuncin da za a iya zartan masa dole sai an san menene manufarsa in yana musu ne na karyata wannan aya ko wannan hadisi to wannan za a iya yanke hukuncin kafirci a kansa amma in kasancewar girman kai ne ba zai amsa ba to wannan laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka iya abin da za a yi sai a ci gaba da yi masa nasiha har ya dawo kan turba wadda take madaidaiciya amma ba za a yanke hukuncin ya kafirta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala mun tsaya muna da cikin kitabu jaza'is sai mun tsaya ƙarshen wato babi na biyar baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda yake ɗauke da harami ba zai nuna ma wanda ba shi da harami farauta domin ya farauce ta an gane ko misali kai kana ɗauke da harami tare da cewa abu ne sananne duk wanda ya ɗau harami in ma hajji ko umra haramun ne a kansa farauce farauta to ana cikin wannan yanayi sai ya hango barewa kuma ga wanda baya dauke da harami tare da shi shin ya halatta ya nuna masa domin shi ya farauce shine malam yayi baban kwata kwata baya halatta shine malam ya koma shigo mana da hadisin da ya maimaito a baya shine hadisin wato abu da Allah ya kara masa yadda wanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a amal hudaybiya ya fita da jama'arsa domin zuwa makka domin yin umra ya samu labarin cewa a dawan gaika akwai wasu abokan gaba sun yi kwantan bauna suna shirin idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso wannan wuri su kawo masa dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya samu wannan labari sai ya shirya wata runduna ta musamman a cikin su akwai Abu Qatada manzon Allah sai ya ce da su su bi ta gabar teku domin su tsare masa waɗannan abokan gaba Abu Qatada lokacin da suka tafi shi baya nihin zuwa Makka don haka sauran jama'a duk waɗanda suke cikin wannan runduna sai suka dau harami sun kusa isa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake an amuntu game da waɗannan abokan gaba me za a yi waɗannan jama'a waɗanda suke tare da abokata da sai suka hango garke na jakan jeji suna kiwo junansu sai ya ringa ma juna dariya me suke nihi da dariyar da suke ma juna domin abokata da ya fahimci manufa domin shi baya dauke da harami shi kwa kanshi yana sunkuye ya shagala da ɗinke takalminsa daga kai da yake da ya waiwaya sai ya hango jakkan jeji suna kiwo me za a yi abu da sai ya fura sai ya haye bayan dokinsa ya manta bula da shi da mashin shi a ƙasa sai ya ce kume komo kowa sai ya kau da kai abu da ya sauka ya ɗau mashinsa ya ɗau bulalar ya hau doki ya sukunya ya je ya cimma wannan jakin jeji sai ya kashe jakka daga cikinsu bayan ya kashe sai ya ce to ku zo ku kama a ɗauko kowa sai ya kau da kai ya ɗauko wannan jakar jeji ya zo ya hede ya haɗa wuta ya gasa ya ce a zo a ci jama'a suka yi ca an gane ko kamar yadda hausawa suke cewa aka wuni ana cinlerinka me ake nihi da cillerinka shine an gasa nama har shehowa ake sai ka yanki wanda wurin da ya fi daɗi sai ka shefa ma ɗan uwanka shine yake cewa fa zallala azara yartamina bi lahmiha wa shahmin ka hudda bi dimaksil mufattali aka yi gashe aka yi soye aka yi dahuwa aka yi gaje-gaje da nama bayan ha an fara ce wasu sun tanke cikinsu sai kokonto ya ɗarsa a zuciyarsu a yaya muna ɗauke da harami kuma za mu ci naman farauta sai suka janye hannunsu suka ce sai an je an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu da Allah ya ƙara masa yadda sai ya ɗauki damtse wato na wannan jakin bayan an gasa sai ya rike ya sanya a cikin jikin shi sai ya hau dokinsa idan ya sukunya shi fage guda kuma sai ya yi tafiya fage guda domin dokin ya dan shakata har ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin nan ya hadu da wani mutum akan hanya sai ya ce masa a ina ka baro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce na baro shi a wuri kaza amma yana nihin cewa baccin rana zai riske shi a wurin da ake kiran shi as-sukuya a lokacin nan ya cin ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ya rasulullahi wato ka dakata ma wato abokanka suna baya manzan Allah ya yada zango suka zo aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga halin da ake ciki an ga jakkin jeji to amma abokata da ya je ya farauto shi domin shi baya dauke da harami manzan Allah sai yake cewa minkum ahadun amarahu an yahmila alaiha a cikinku akwai ɗaya wanda ya ba shi umarnin cewa ya kai ɗauki akan wannan jakan jeji ya farauto? au a share ilaiha ko kuma akwai wanda ya nuna masa lokacin da kuwa gano ƙalula suka ce a a ya rasulallahi ba wanda ya sa shi kuma ba wanda ya nuna masa ƙada sai manzan Allah ya ce fa kulu ma bakiya min lahamiha abin da ya rage na nama manzan Allah ya ce ku ci gaba da ci to don haka a nan malam baban da na nuna mana cewa wanda ke ɗauke da harami idan ya ga farauta ya nuna ma wanda baya ɗauke da harami idan ya farauto ta baya halatta ya ci yau za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني إمام الهجرة عن ابن شهاب هو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنهم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا خرم wato wannan babi ne wanda ke bayanin cewa idan wato wanda ba shi da harami ya farauci jakin jeji yana raye ya ba da kyautarsa ga wanda ke dauke da harami shin zai amsa ko ba zai amsa ba tuntuni malam ya yanke hukunci cayi lam ya kabal ba zai karba ba misali kana dauke da harami wanda ba shi da harami sai ya farautu barewa ko jakin jeji ko wata dabba daga cikin dabbobin da suka halatta a farauce su a ci idan ya farautu wannan dabba tana raye ya baka shin ya halatta ka karba ko baya halatta a takaici shine malam yace lam yaqbal shine yace idza ahada lil muhrimi himaran wa hashiya wanda baya dauke da harami idan ya farauce jakin jeji amma kar mu fahimci cewa ya takaita ga jakin jeji wannan malam ya kalli abin da yake cikin nassin ne amma duk wata dabba ta daji wadda ake farauta ta ko zomo ne ya farauce inda ya baka kyautar shi yana rayu baya halatta ka karba shi ne ya ce lam ya kabal ba zai karba ba to shine anan wato malam ya shigo da hadisin as-sa'ab ibn jassama al-laisi wanda as-sa'ab wato dan yar uwar abu sufyan ne Allah ya kara masa yadda shine yake cewa yake wato abdullahi dan abbas yake cewa as-sa'ab ibn jassama al-laisi annahu ahada li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam himaran wa hashiyan wato wannan sahabi mai suna as-sa'ab ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar wato jakkin jeji wa huwa bil abwa a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana dawan da ake kiran shi da suna al-abwa ko kuma waddan wannan kokonto ne aka samu daga marwaicin shin a lokacin da ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan gagarumar kyauta yana waddan ne ko kuma yana abuwa wanda duka waɗannan dazuka guda biyu suna kan hanyar suna tsakanin makka da madina wanda abuwa sanannen wuri ne wanda a nan ne aka binne mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me za a yi farar da hu alaihi manzon Allah sai ya mayar masa da kyautar shi falamma ra'a ma fi wajhi lokacin da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da ke fuskar wato as-sahab as-sa'ab wato na damuwa game da rashin karbar kyautarsa ka san ba abin da yake da ciwo kama mutum gwaninta ya ga wato ya ki ganin gwaninta da ka masa kai kana ganin cewa ka masa abin kwarai ya maido maka da kyautarka to don haka kuma kamar yadda hausawa suke faɗa labarin zuciya a tambayi fuska shine malamai suka ce a nan dalili ne wanda ke nuna cewa wato mutum yana iya kafa hujja an gane ko kamar misali dangane da abin da ya bayyana a fuskar mutum abin da ya bayyana a fuska galibin abin da yake cikin zuciya shi yake bayyana a fuska to a nan shi ne da ya ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan kyauta manzan Allah sai ya dawo masa da kyautarsa shi ne sai ya ce falamma ra'a ma fi wajihihi wato lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ga abin da ke fuskarsa wato na damuwa game da rashin karɓar kyautarsa ƙada sai manzan Allah ya ce masa inna lam naruddahu alaika ya sa'ab ka san da cewa ba mu dawo maka da kyautar ka zuwa gare ka illa an na hurum sai don kasancewar wato muna ɗauke da harami abin da ya hana mu amshi kyautar ka saboda muna ɗauke da harami to don haka kasancewar a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa illar da ta sa wato ya ƙi karɓar wannan kyauta don haka a wata riwaya yake cewa laula an na muhrimun laƙabilna humink manzan Allah ya ce in ba da muna ɗauke da harami ya sabu ya ce ai kyautar ka damun amsa ba za mu mai da maka kayanka ba to don haka a nan malamai suka ce duk mutumin da ya mai da kyautar da aka masa saboda wata illa to ya dace ya ma mutumin da ya masa wannan kyauta bayani domin ya dadada masa zuciya don kada ya samu damuwa in mutum ya maka kyauta kaga wannan kyauta baka bukata ko kaga cewa shi ya fi ka bukatar abin da yi ma kyauta da shi to in ka maida masa wannan kyauta sai kai masa bayanin dalilin da ya sa ka maida masa wannan kyauta haka kar mu manta ya gabata wato wani daga cikin sahabbai abu jaham ya sayi wato wani mayafi wanda yake tsadadde mai zane sanda-sanda a jikin shi sai ya ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kyauta manzan Allah ya yafa wannan mayafi ya fito lokacin sallah ya yi manzan Allah ya kabbara sallah yana cikin sallah wannan zanen tufafin ya ringa ɗaukan hankalinsa ana gama sallah manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya naɗe wannan mayafi sai ya ce kuma ya dama abu jiham maza ya ba da wani kala na daban wanda ake kiran shi an bijaniya a kawo mu manzo Allah ya ce domin zanen wannan tufafi ya kusa shagaltar da ni lokacin da nake sallah kaga anan manzo Allah ya maida masa kyautar shi amma kuma kai tsaye ne mu cewa a canza masa kuma sai ya nuna masa ga illar da ta sa ya maida masa saboda yana da zane wannan zanen ya kusa shagaltar da shi yana cikin sallah ya dauki hankalinsa saboda kushudi na raguwa a cikin sallah to ladanta yana raguwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kushi yafi kowa game da wato shine cikar kushuri ga ubangiji subhanahu wata'ala a cikin sallah to don haka anan sai ya nuna masa cewa abin da ya hana mu karbi kyautar ka wato domin muna dauke da harami don haka a wata riwaya kasancewar anan wato da ya farauto wannan jaki ya fede shi ya gasa sai ya kawo naman ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin wata riwaya naman jakin ne ya kawo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah yake karba to shine anan malamai suka ce kamar yadda shi malam yayi baban cewa in ya baka kenan jakin a raye kai ba za ka amsa ba kamar yadda bayani ya gabata duk abinda wanda yake dauke da harami idan ya yanka na farauta to wannan musai ne baya halatta a ci ba gami harami ba ko wanda ba shi da harami ba ya halatta ya ci duk abinda wanda yake dauke da harami in dai farauta ce in ya yanka ta to musai ne bai ya halatta a ci to don haka kuma kamar yadda yake cikin riwayar jakin jejin ne ya farauto ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sai yake amsa yace masa a muna dauke da harami to don haka al-Imam Shafi'i kamar yadda ya faɗa yake cewa yakan yiwu lokacin da wato ya farauto wannan jakin ya farauto shi ne yana raye ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma wanda yake dauke da harami kaga bai ya halatta ya yanka duk dabbar da aka farauto don haka manzon Allah yake amsa yace kuma yakan iya yiwuwa wato naman ne ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin riwayar shi kuma kasancewar wanda yake dauke da harami duk abin da aka farauto takanas saboda shi baya halatta ya ci in dai saboda kai aka yi wannan farauta to bai ya halatta ka ci sai dai in takanas mutum don raɗin kansa ya je ya farauto ya yanka ya gasa in ya baka wannan ya halatta ka ci an gane ko kamar yadda ai abu da ya farauto wannan ba saboda abokansa ba a a shi ne ya je ya farauto a karan kanshi ba wanda ya ce ya farauto kuma ba wanda ya nuna masa shi ya je ya farauto to don haka in dai ba dan kai aka yi ba to baya halatta ka ci kenan don haka riwayar da ta zo cewa naman jikin jeji ne ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to abin da ya hana manzon Allah ya karba ya karba to ya fahimci cewa wannan hurauta ta kanas an yi ta saboda shi ko kuma kasancewar jikin da ya bashi to domin kasancewar shi wanda ya dauke yake dauke da harami baya halatta ne ya yanka duk dabbar da aka farauto don haka wannan yana nuna cewa kuma kyauta ba ta zamantowa mallakar wanda aka masa kyauta sai ya karba idan aka ce an baka kaza to karka fahimci cewa naka ne sai ka je ka amsa in aka ce an baka kyautar gida an gane ko bai ya zama mallakar ka shi wanda yake cikin gidan ya fita ko da ba shiga ba zaka yi ka sa wanda ka ga dama kai ko ka ko ka sanya dan kwado ka kulle shi haka nan ka amsa ya zama naka duk da cewa ci gaban zamani gida yana da takardu su wanda shaida ce wadda take nuna cewa an baka in aka baka wannan takardu to alama ce wadda take nuna ka karɓi wannan kyauta an mallaka maka shi don haka suka ce kyauta ba ta zamantowa mallakar wanda aka masa kyauta illa bil qabul sai in ya karba ya sanya a hannu kaga a nan da ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kyauta manzon Allah bai amsa ba inda ya amsa kenan ta rige ta zama tashi to don haka sai ya ce a ya ce mu abin da ya hana mu karbi kyautarka wato domin muna ɗauke da harami kuma wannan shine dalilin da yake ƙara tabbatar da cewa mutumin da ke akwai namun daji a hannun shi da ya farauto idan ya ɗauki harami da haji ko umra dole ya sake su ka farauto garke wanda yake na bariyi sai ka ɗau harami da haji ko umra dole ka sake su su shiga daji su je su shiga shanunsu bai halatta ka ci gaba da rike su an gane ko bai ya halatta mutum ya ci gaba da rike su don haka dai a takaice kenan wannan hadisi yana nuna mana cewa idan wanda ba shi da harami ya farauto farauta to bai ya halatta ya ba da wannan farauta tana rayu ga wanda yake dauke da harami in ma an ba shi to bai ya halatta ya amsa domin yankan shi baya halatta yankan shi musalli wannan kuma yana ƙara nuna mana yanda sahabbai suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kasancewar fa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kanas da ya shiga daji ya je ya farauto wannan jaki ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ki amsa babu ma yu babun ma yaqtulu al-muhrimu min ad-dawab قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع هو مولى بن عمر ana abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala خمس من الدواب ليس على المغرم في قتلهن جناح وعن عبد الله بن دينار أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا أبو عوانا هو وضاح ابن عبد الله اليشكري عن زيد بن جبير أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقتل المحرم قال حدثنا أسبق قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس هو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن سالم هو ابن عبد الله أنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والهداء والفأرة والعقرب والكلب العقور قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أروى هو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والهداء والعقرب والفأر والكلب العقور قال حدثنا عمرو بن حفص بن جياس قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي قال حدثني إبراهيم هو ابن يزيد النقي أن الأسود هو ابن يزيد النقي أنا عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكيت شركم كما وكيتم شرها قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أروى عن أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزق فويسق ولم أسمعه أمر بقتله wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa wanda ke ɗauke da harami na halatta ya kashe wani ɓangare daga cikin dabobi ma'ana daga cikin dabobi akwai wanda ya halatta mutumin da yake ɗauke da harami ya kashe su wanda bayani ya gabata baya halatta wanda yake ɗauke da harami ya farauce farauta to a nan za mu ga cewa daga cikin namun daji akwai wanda ya halatta mutumin da yake ɗauke da harami ya kashe su saboda wata illa shine a nan abdullahi ɗan umar allah ikara musu yadda ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hamsin minar dawabi manzon allah ya ce nau'i biyar wato daga cikin dabobi laisa alal muhrimi fi qatlihin junahun manzo Allah ya ce ba laifi akan mai harami wato game da kashe su ma'ana dan wanda yake dauke da harami ya kashe su manzo Allah ya ce ba laifi a kansa wanda bayani ya gabata namun daji idan wanda yake dauke da harami ya farauce farauta to akwai sakamako a kansa kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya dora masa da nassi na alqur'ani يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم yahkumu bihi zawa adilin minkum hadayan baligal ka'aba aw kafaratun ta'amu masakina aw adlu zalika siyaman liyazuqa wabala amri afa Allahu amma salaf wa man ada fayantakimu Allahu min wallahu azizun zuntika to dan haka anan sai yace laisa alal muhrimi fi qatlihinna junahu manzo Allah yace babu laifi wato akan mai harami idan ya kashe su wato dan ya kashe su wato babu wani laifi to dan haka anan an ambace su dabobi tare da cewa daga cikin su akwai wanda tsuntsaye ne saboda ka'ida idan aka ce dabba kullu ma yadibbu ala wajhil ard duk abin da ke tafiya a ban ƙasa sunan shi dabba don haka ɗan adam ma dabba ne domin yana tafiya a ban ƙasa illa kasancewar a cikin al'urf shine al'ada in aka ce dabba to wadda ba ta da hankali ita ake kira dabba sawa'an ta gida ko kuma dabba wadda take ta daji kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ubangiji ta'ala shi ya halicci dukkan wata dabba wato daga ruwa ma'ana duk wani abin da yake tafiya a ban ƙasa daga ruwa Allah ya halicce shi sai ce fa minhum daga cikin dabobi man yamshi ala batni akwai wanda ke tafiya akan cikin sa kamar maciji da makamantansu sai ce wa minhum man yamshi ala rijlai akwai wanda ke tafiya akan kafa biyu kamar dan adam da tsuntsu wa minhum man yamshi ala arba daga cikin dabobin da Allah ya halitta akwai wanda suke tafiya akan kafa hudu kamar dabobi na gida da waɗanda suke na daji to don haka shine anan yace khamsun minad dawabi yace nau'i biyar wato daga cikin dabobi manzon Allah yace laisa alal muhrimi fi qatlihin junahun ba laifi wato akan mai harami game da kashe su shine malam sai biyo da wata hanya ta daban kenan riwaya ta Abdullahi ibn Dinar daga Abdullahi dan Umar maimakon hanya ta farko daga Nafi ne daga Abdullahi dan Umar shi ma a anan wannan riwaya ta Abdullahi ibn Dinar ke faɗa cewa Abdullahi dan Umar ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa nau'i biyar daga cikin dabobi ba laifi game da kashe su ga mai harami to shine sai ya biyo da hanya ta uku an gane ko kenan wannan hanya ta biyu ta Abdullahi ibn Dinar hanya ce waccan ta farko ta Abdullahi ibn Yusuf wato daga Malik daga Nafi daga Abdullahi ibn Umar kenan wannan hanya ta biyu daga malik daga abdullahi ibn dinar sannan daga abdullahi dan umar kenan hadisi na biyu shine hadisin musaddad ibn musarhad wanda zaid ibn jubair yake cewa naji abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda na faɗa cewa ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ta bani labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yaqtulul muhrim wanda ke ɗauke da harami kenan yana iya kashe hamsan minar dawabi nau'i biyar wato daga cikin dabobi shine za a zano su kenan a babi wannan a hadisi na gaba a wannan kenan riwaya ta gaba salim ibnu abdullahi ibnu umar daga mahaifinsa abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake cewa hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ita ce a wacce riwaya aka buye na cewa ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ba shi labari shi ibn Umar wadda ta ba shi labarin yar uwarsa ce ita ce Hafsa ta ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khamsun minad dawabi biyar wato daga cikin dabobi kenan namun daji la harja alaman qatalahunna manzan Allah ya ce ba laifi ga duk wanda ya kashe su sawa'an wanda yake dauke da harami ko wanda baya dauke da harami an gane ko la haraja alaman qatalahunna ba laifi akan duk wanda ya kashe su farko shine sai manzan Allah ya ce al-ghuraf wato shine hankaka hankaka ya halatta a kashe shi kuma hankaka nau'ika ne akwai hankaka wannan wanda yake tune shuka mai farin farin wuya ne gare shi ko fari akwai wanda yake da farin kirshi na akwai wanda yake baki lut wanda ake kiran shi al'abqa akwai daga cikin nau'ikan hankaka wanda ake kiran shi wato al-gaddaf shi ma wani nau'i ne wanda yake na hankaka kenan don haka duk wani nau'i na hankaka gaba ɗaya ya halatta a kashe shi ba don komai ba kuwa saboda cutarwa gare shi yana cutarwa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin cewa a kashe shi an gane ku saboda ɓannar shi da yake sawa'an wanda yake tone abinci da idan an shuka ko wanda yake zawa ya yi ɓanna kamar misali irin yadda wasu sauran tsuntsaye suke yi to dukkansu in dai nau'i ne na hankaka babu wani bambanci gaba ɗayan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin cewa a kashe shi shine kenan yake cewa al wato shine hankaka kenan saboda kasancewar cutar wadda yake shi yasa ya halatta a kashe shi don haka kuma cin shi haramun ne domin duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni na dabobi cewa a kashe su to baya halatta a ci da ya ce al sai ce walhida'a wato da meki ko kuma ka ce shaho da dukkan kenan danginsa irin su gaggafa da sauransu waɗannan dukkansu ya halatta a kashe su wanda kasancewar yana daga abubuwan da shi meke ya bambanta da sauran tsuntsaye meke yana daga cikin tsuntsayen da Allah ya musu baiwar za su iya tsaye a wuri ɗaya cak ba tare da suna daga fufukinsu ba an gane ko wanda idan ya tashi sararin sama yana iya yin tsaye haka ba tare da wannan ba kuma shi galibin meke in zai yi farauta hallo sai ta bangaren dama bai yi ta hagu wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya bambanta da sauran tsuntsaye to shi ma a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin cewa a kashe shi ba don komai ba saboda cutar wadda yake kenan ana abin da muke so mu gane duk wani dangi wanda yake na shahu ya halatta a kashe shi sawa'an wanda ake kiran shi al'uqab shine gaggafa da irin wannan meke wanda yake namu da irin wanda yake farin meke wanda suke kiran shi farin komo da sauransu wannan duka ya halatta a kashe su su ma illar da ta sa aka ce a kashe su saboda cutar wadda suke sannan sai yake cewa walfa'ara wato da kusanya shine bera kenan ya halatta a kashe shi shi ma kuma dangogi ne kasancewar daga cikinsa akwai wanda yake na gida irin waɗannan waɗanda suke masu ɓanna da irin su gaifiya da irin su wannan dangin shi irin akwai dangin ɓera wanda suke suna da yawa sun wuce a lissafa waɗanda dai muka fi sani a nan da gahiya kenan da shi ɓera wanda yake sananne a nan da wanda yake na gida da na daji dukkan su wannan ya halatta a kashe su su ma illar da ta sa a kashe su saboda cutarwa domin akwai hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato kasancewar wato bira wannan cikin ɗaki ne da dare ana kunna wannan fitila wadda take a ci balbal sai a yi katari bera sai ya zo ya ja lagunan idan ya ja wannan wuta za ta bi wannan mai sai ta je ta kona kaya ta tada gobara da aka samu wannan dalili manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk inda a gan shi a kashe shi domin fasiki ne saboda cutarwar da yake don haka amma wasu suna fadar cewa wai lokacin da jirgin annabi nuhu da aka shiga cikin batu shine ya ringa cire igiyar da wato annabi nuhu ya kukulla a jikin batu kasan in aka yi wannan dole sai an sa masa wasu fulafulai ma'ana falfela an sanya igiyoyi domin ya ringa daidaita iska kenan kada ka karkata shi to wannan dai magana babu wani dalili a kanta sababin da ya sa a ci ai manzan Allah ya ce a kashe shi saboda gobara da yake tadawa da sauran dukkan banna da yake shi ne na hudu sai ya ce wal aqrab wato da kunama ita ma kunama dangogi ce kenan duk wata nau'i wanda yake na kunama to wannan shi ma ya halatta a kashe shi wanda ita kunama suna fadar cewa yana daga cikin wannan kinta wanda yake matacce ko mai barci ba ta halbe shi sai dai in mutum ya motsa da zarar mutum ya motsa ne za ta halbe shi to don haka ita ma kunama kenan illar da ta sa cewa a kashe ta saboda cutar wadda take na biyar shine sai yake cewa wal kalbul aqur manzon Allah yace da karan zangai ko kuma kace karan hauka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al kalbul aqur abinda ake nihi da kalbul aqur kar ka fahimci cewa ya takaita akan nau'i wanda yake na karnuka kamar yadda al'imamu malik allah ya ji kansa a cikin littafinsa almuwadda ya ce abinda ake nihi da alkalbul aqur ya ce kullu ma aqaran nasa wa ada alaihim wa akhafahum duk abinda yake raunata jama'a yake fada musu ya tsoratar da su sai ya ce kamar kal'asadi wa namir wal fahdi wa dhi'bi ya ce kamar zaki da damusa da alfahad alfahad nau'i ne na damusa wanda a turance suke kiran shi fantar an gane ku damusa ce wadda take kenan mai tsabba-tsabba a jikinta domin damusa dangogi ne akwai wadda ba ta da zane akwai wadda take da zane kamar sanda-sanda akwai wadda kuma tana da kenan kamar misali wake-wake ne jikinta to shine ake kira da alfahad sai ya ce wazi'ib wato da kyalkeci shine irin su dila da sauransu wannan duka ya halatta mutum ya kashe su kenan da kare wanda yake na gida karen zangai karen hauka kenan wanda yake fada mutane da irin waɗannan dangogi duka ya halatta a kashe su wannan kuma shine abin da jumhurin malamai suke kansa dalilin su anan shine kasancewar akwai daga cikin shugabanni wanda aka kai masa takarda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sakon da ya aika masa yana kiran shi zuwa musulunta ya ta wannan takarda manzon Allah ya masa muguwar addu'a yace Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik ya ce ya Allah ka saka masa kare daga cikin karnukanka wanda zaki ya fada masa ya yi face-face da shi kaga a nan zaki shi ma kenan yana daga cikin dangi wanda yake na kilab ma'ana karnuka don haka dai a takaice waɗannan dangogi biyar wato ya halatta a kashe su kenan farko kamar yadda aka zano su kenan shine hankaka da duk wani nau'insa hakanan walhida'a wato da meke shi ma da nau'ikansa walfara wato da shi ne bera irin su gaihiya da sauransu su jaba da sauransu wal'akarab kenan da kunama sai ce walkalbul akur wato da karan zangai kenan su ne su damusa su kyalkeci su kura duk wanda yake fada mutum da ya raunata shi to waɗannan duka ya halatta mutum ya kashe su koda yana ɗauke da harami don haka a ƙarƙashin wannan hadisi wasu malamai suka kafa hujja cewa duk mutumin da ya fake zuwa harami mutumin da kashe shi ya zama wajibi to ya halatta ko da yana cikin harami a je a kashe shi kamar misali mutum ya yi kisan kai kisan ganganci sai ya je ya shiga harami ya ɓuya to ko yana leƙe da jikin ka'aba jinin shi ya halatta saboda shi harami baya tsare dukkan mutumin da wato ya yi ta'addanci in dai mutum ya yi ta'addanci in ya shiga cikin harami to bai tsira ba dole a je a kamo shi babun la yu'badu shajarul haram وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤضد شوكه قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني ولكن من tsallake hadisi wato hadisi na gaba kenan hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace khamsun minad dawabi wato nau'i biyar daga cikin dabobi kulluhunna fasik wato dukkansu manzan Allah ya ce fasikai ne me ake nihi da fasikai a nan an ambace su fasikai saboda cutar wadda suke shi ne sai ya ce yi kutalana fil harami manzan Allah ya ce na halatta a kashe su a cikin harami kinan wajen harami min babi aula an ce a cikin harami ma ya halatta a kashe su sai ya ce algurab shine hankaka wal hida'a wato da meke wal aqrab da kunama wal fa'aratu da bera wal kalbul aqur wato da karan zangai sannan hadisi na gaba Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda wanda bayani ya gabata a ɗabaka ta sahabbai idan aka ce Abdullahi ba tare da an jingina shi zuwa wani ba wanda ke karɓa wannan illa Abdullahi dan Mas'ud shine yace ana Abdullahi radiyallahu anhu daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ke fada cewa bainama na hannu ma annabi sallallahu alaihi wa sallama fi garin bimina yace yayin da muke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato a kogon wani dutse a nan mina wannan kuma a daren arafa ne an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu jama'a daga cikin sahabbansa sun shiga kogon wani dutse a nan mina shine yace iz nazala alaihi wal mursalat abdullahi dan mas'ud yace sai suratul mursalat ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda abdullahi dan mas'ud yana ɗaya daga cikin waɗanda suke masu rubuta wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya sauka kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya bambanta da sauran sahabbai fice a bangaren alkur'ani wanda yana fadar cewa sura ɗaya na bin ɗaya sura saba'in ya koya daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu wasiɗa ma'ana ba maganar biyu ta kan wani to shine anan yace iz nazala alaihi wal mursalat ya ce lokacin da muna cikin wannan koko sai suratul mursalat ta sauka wa inna hula ya tuluha ya ce lalle manzon Allah na karanta ta a wannan lokacin wa inni la atalaqaha min fihi ya ce take yanke ni ko ina koyanta wato daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa ina faɗa wa inna fahu la raqabun biha ya ce lalle bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana danye game da karanta wannan sura ma'ana yana karanta ta a wannan lokacin da ta sauka kenan miyansa bai bushe ba iz wasabat alaina hayya ya ce wata katuwar mucijiya kawai sai ta yi mana koshiya ta haru mana wasabat alaina shine ma'ana sai ta kuro sai ta yi koshiya فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها ماذا الله يجي ماذا ku kashe ta fabtadarnaha abdullahi dan mas'ud yace sai muka ringa rigaye rigayen kashe ta muka zabura muka bi ta fa zahabat yace sai ta gudu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah yace wuqiyat sharrakum wato an kare ta game da muguntar ku kama wuqitu sharraha kamar yanda kuma an kare ku game da muguntarta bata cije ku ba Allah ya kare ku don haka ita ma Allah ya kare ta game da kenan sharrinku da ku same ta ba kuwa kashe ta to don haka a nan kasancewar ashahid ya ce muna nan mina shi kuma a daren arafa ne kaga wannan lokaci ku suna ɗauke da harami ne don haka wannan dalili ne wanda yake nuna kenan wanda yake ɗauke da harami idan ya ga maciji ya halatta ya kashe shi kamar yadda a nan manzon Allah ya musu umarnin cewa ku kashe ta to a wannan riwaya ta gaba aisha Allah in kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa qala lil wazar manzon Allah ya faɗa game da tsakaka an gane ko suna ne daga cikin sunayenta al wazabu ko kuma ka kiraye ta da samun abras shine yace manzon Allah ya faɗa game da tsakaka inji Aisha manzon Allah yace fuwaisi yace tsakaka wato fasika ce menene fasikancinta saboda kasancewar tana cutarwa musamman duk abin da ta fada a cikin shi ta lalata shi bai halatta a yi amfani da shi musamman abu wanda yake narkeke don haka kuma yana daga cikin fasikancinta kasancewar lokacin da aka jefa annabi ibrahimu salam cikin wuta kowane naman daji yana famar kashe wannan wuta amma ita famar rurawa take aisha sai ta ce walam asma'ahu amara bi qatlihi amma fa ni fa ban ji ba manzon Allah yana umarni game da kashe tsakaka amma naji ya ce fasika ce to tunda ya ce fasika ce kina ya halatta wanda yake dauke da harami ya kashe ta tunda waɗancan dabobi biyar da yace a kashe su su ma fasikai ne to amma anan uzurin da za a ba Aisha ita bata ji ba amma wasu daga cikin sahabbai sun ji har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin wani kaso na lada da ake samu ga duk wanda ya kashe tsakaka a bugu daya manzon Allah ya ce yana da lada ɗari a wajen Allah subhanahu wa ta'ala don haka kenan ko a gida ko a dawa sawa'an mutumin da yake ɗauke da harami ko wanda ba shi da harami idan ya ga tsakaka ya halatta ya kashe ta don haka a nan da ya zana mana cewa biyar daga cikin dabobi ana kashe su ba su taƙaita ba akan waɗannan nau'ika biyar duk wata dabba wadda take mai cutarwa idan mutum yana dauke da harami ya halatta ya kashe ta balantana in baya dauke da harami saboda illar da ta sa aka ce a kashe waɗannan shine cutarwa kuma bayani ya gabata ka'ida duk dabbar da aka ce a kashe ta cin ta bayya halatta wannan ka'ida ce tabbatacciya باب لا يغبد شج- شجر الحرم وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغبد شوكه قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي عن أبي شريح العدوي أنه قال لأمر بن سعيد وهو يبعث البؤوس إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يهل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح رضي الله عنه ما قال لك أمر قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يؤيد آسيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة خربة بلية wato wannan babi ne wanda ke bayanin cewa baya halatta a sari itace na harami an gane ko in ma icce za ka yi to baya halatta itacen da suke cikin harami ka je ka sara sai dai in busasshen icce ne to wannan ya halatta ka je ka sare shi amma duk iccen da yake danye a cikin harami baya halatta a je a sare shi sai dai in ya kasance domin cutarwar shi kamar icce ne mai kaya kayar kuma ta kare hanyar da jama'a suke bi ba laifi akan iya sare wannan reshi ko kuma ya kasance itaciyar wato kasancewar ana buƙatar wurin za a yi gini to anan ya halatta a sare wannan itace wasu malamai suka ce ko kai ka shuka itaciya indiya a cikin harami ne to ta zama ba ta kabbai ya halatta ka kashe ta saboda ita ma alhurma ta harami ta shafe ta shine yace la yuqbadu shajarul harami wato ba a sare itace waɗanda suke na harami don haka ko ciyawa bai ya halatta mutum ya je sai dai ka saka dabobin naka su yi kiwo amma kai ka je ka yi ciyawa bai ya halatta shi ne ya ce wala yuqtala khalaha ba a yankar ciyawar ta kuma ba a sarin itacen harami abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda ya rawaito daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya ce la yu'badu shawquhu ya ce kaya ma ta cikin harami manzon allah ya ce ba a sare ta to itaciya mai kaya kayan ma ya ce ba a sare ta balantana wadda babu kaya an gane ku sai in ya kasance kenan illa larura ta ba da damar cewa hanyar da jama'a suke bi ne kayar ta tsare hanya to ba laifi akan iya sarewa wannan hadisi a gaba zai zo da shi da sanadinsa to a nan sai ya shigo da hadisin abu shurai al'adawi allah ya kara masa yadda ya faɗa ga amr bin sa'id amr bin sa'id shine ibnu abil as wanda shugaba ne daga cikin banu umayya wanda ya shahara da sunan al'ashidak shi ne ya ce wa huwa ya ba bu'usa ila makka a lokacin da yake tura wato rundunarsa ta yaƙi zuwa birnin makka domin su je su yaƙi wato shi ne abdullahi ibn zubair wanda bayani ya gabata abdullahi ibn zubair 'yan makka da 'yan madina sun masa mubayar cewa shi ne amirul mu'minin wanda a wannan lokaci mutanen sham su kuma sun yi mubaya'a ga wato abdulmalik ibn marwan kamar yadda hausawa suke faɗa takobi biyu ba sa haɗuwa a cikin kube guda a ƙasa guda a gari guda bai ya halatta a yi sarki biyu an gane ko bai yiwuwa wannan sunna ce ta allah sarki biyu ba sa haɗuwa a gari guda ko a ƙasa guda a yi shugaba biyu dole sai ɗaya ya yaƙi ɗaya ya yi rinjaye a kan shi to don haka a lokacin nan sai ya ringa aika wanda shi matsayin shi wato amr ibn sa'id kenan wakili ne na abdulmalik ibn marwan kaman ministan shi ne to sai ya zamanto yana ɗaukar rundunoni na yaƙi yana aika su birnin makka wanda daga cikin rundunar da ya aika akwai hajjaji ibn yusuf kamar yadda bayani ya gabata to a lokacin da yake aika waɗannan tawagogi na yaƙi zuwa birnin makka shi abu shurai al'adawi sai ya ce masa izalli ayyuhal amir ya ce ranka ya daɗe ba ni izini uhaddiska qaulan yace in baka labarin wata fada kama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lil gadin yawmil fath fadar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ya tsaya a cikin mu ya fada mana wato washe garin cin makka da yaki fa sami'athu uznaya wannan fada da zan fada maka yace kunnuwa na sun ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa wa'ahu kalbi kuma zuciyata ta kiyaye ta haddace wa absaratu aynaya an gane kuma yace idanuna sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hina takallama bihi lokacin da yake wannan magana ina kallon shi ina ji kuma zuciyata ta kiyaye wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna mana zuciya ita take haddace abu ba kwakwalwa ba hankali a zuciya yake kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa awalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur a turance ne cewa wato hankali da haddace abu a cikin kwakwalwa yake to amma a shar'ance zuciya ita take haddace abu kuma hankali mahallinsa shine zuciya illa kasancewar akwai alaka mai karfin gaske tsakanin kwakwalwa da zuciya shine don haka ya ce wawa ahu kalbi ya ce zuciyata ta haddace sai ya ce wa abu sarrafu aina ya hina ta kallama ya ce idanuna kuma sun ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya yi wannan fada innahu hamidallah wa athna alaihi ya ce lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ya kyautata masa yabo kamar yadda hadisin yake cikin wato musnad na al'imamu ahmad sababin wannan fada da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yi kamar yadda shi abu shurai ya rawaito cewa a ranar da aka ci makka da yaƙi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba mu izini su kenan kabila ta kuza'a domin shi abu shurai yana daga cikin kabila ta kuza'a wanda kasancewar tsakaninsu da banu bakar ibn wa'il akwai tarnak me ake cewa tarnak an kashe maka dan uwa an zo an fatattake ku an yaƙe ku kuna famar shan fansa to amma kuna nan kuna dako a samu wata dama domin ku sha fansa to sai aka yi dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ci makka da yaƙi daga cikin waɗanda manzon Allah ya yaƙa akwai banu bakar ibn wa'il kasancewar kuza'a su kuma suna daga cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar manzan Allah sai ya ba su izinin cewa su je maza wato su kosar da kishirwarsu game da wannan kabila suka je suka ɗaufansa bayan sun ɗaufansa washe gari cin maka da yaƙi sai wasu jama'a daga cikin banu kuza'a yan uwansu abu shurai sai suka haɗu da wani mutum daga cikin kabila ta huzai a nan cikin harami na makka yana nihin ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mutumin da suka haɗu da shi to dama ya kashe musu ɗan uwa a jahiliya suna famar ɗaukan fansa da suka gan shi kawai sai suka kashe shi washe garin an ci makka da yaƙi to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka gama sallah manzon Allah sai ya tsaya a cikin su yayi huɗuba huɗubar da yayi ita ce wannan yace innahu hamidallaha manzon Allah ya yi godiya ga Ubangijinsa wa asana alaihi ya kyautata masa yabo sun makala sannan sai manzon Allah ya ce inna makkata kusan da cewa ita makka harrama Allah Ubangiji ta'ala shine ya maida ta harami ya ba ta alhurma wa lam yuharrim hannas ba mutane bane ba suka maida ta harami suka ba ta alhurma wanda kasancewar a jahiliya kasancewar mutum sai ya yanki wani dokar daji sai ya maida cewa haraminsa ne ba wanda zai shiga yayi kaza ba wanda ya isa ya saka dabbar shi ta yi kiwo a nan kamar yadda bayani ya gabata irin yadda wasu sarakuna na jahiliya suke yi irin su kulai wanda in damuna ta yi ruwan sama ya sauka daji ya ɗau ciyawa sai ya nasa kuikuyan kare idan ya yi kuka kudu da arewa gabas da yamma duk iya inda kukan shi ya kai sai ya zagaye wannan sai ya ce haraminsa ne ba wanda ya isa ya saka dabbar shi ta yi kiwo sai dai shi to haka suke irin wannan zalunci a jahiliya to don haka an shine manzon Allah ya ce inna makkata lalle ita makka harrama Allahu Allah ne ya maida ta harami walam yuharrimha nas ba mutane ba suka maida ta harami to wannan akwai hadisi kuma sahihi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ibrahima harrama makka wa da ali ahliha wa inni harramtu madina kama harrama ibrahimu makka wa da autu li ahliha bi mislai ma da abihi ibrahimu li ahli makka manzo Allah yace lalle ibrahimu shi ya mai da makka harami kuma ya ma yan makka addu'a cewa Allah ya albarkace su kamar yadda yace rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir manzo Allah yace ni ma na mai da Madina ta zamanto harami kuma na ma ƴan Madina addu'a Allah ya albarkace su linkin addu'ar da Ibrahimu alaihi salam ya ma ƴan Makka to dan haka Ibrahimu ba shi ba ya mai da Makka harami a a shi addu'a yayi Allah ya mai da Makka ta zamanto harami Allah kuma ya amsa addu'ar shi kamar yadda yake cewa inna ma umirtu an a'buda rabba hadhihi albaldati allazi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna minal muslimin inna ma umirtu ubangiji ta'ala yace ce da su ni an umarce ni an a'buda na ci gaba da bauta ma rabba hadhihi albaldati allazi harramaha ubangijin wannan gari wanda shine ya maida makka ta zama harami kaga wannan aya tana nuna Allah shi ya maida makka ta zama harami haka a can faɗarsa ƙarshen suratul ankabut a walam yarau anna ja'alna wannan ƙarshen suratul wannan ankabut a walam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihi ubangiji ta'ala yace shin yanzu ba sa ganin cewa garin su na makka mu ne muka maida shi ya zamanto harami amintacce ga duk waɗanda suke gefen makka ana kawo musu farmaki ana warce su a warce dukiyarsu a yi gaba to don haka a nan da ya ce inna makka ta harrama Allah lalle makka Allah ne ya maida ta harami walam yu harrimu hannas ba mutane bane suka maida ta harami shi ibrahimu addu'a ya Allah ya maida ta harami Allah ya amsa addu'arsa fala yahillu limri'in manzon Allah ya ce baya halatta ga wani mutum yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ke imani da Allah da ranar kiyama an yasfika bi hadama ya zubar da jini a birnin makka jini wanda yake na haramun haramun ne mutum ya zubar da shi wala ya abu da biha shajara manzon Allah ya ce duk mutumin da ya yi imani da Allah da ranar kiyama baya halatta ya sari itace daga cikin itace na haramin makka sai ya ce fa in ahadun tarakhasa manzon Allah yake cewa fa in ahadun fa in ahadun tarakhasa yace in har wani ya baku hujjar cewa ai ya halatta ana iya yin yaki a birnin makka shine tarakkasa yayi rangwame yace ai ya halatta ai yaki a birnin makka likitali rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yayi yaki a makka wai in har mutum ya ga yayi rangwamen cewa ya halatta ai yaki a birnin makka ya kafa hujjar cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya kawo farmaki ya yaki makka yace fa qulu lahu manzon Allah yace ku faɗa masa shi ya koya mana ya gaya mana in har mai tambaya ya ce mana kaza to ga hujjar da za mu ba shi shi mazan Allah ya ce in har wani ya rangwamta yin yaƙi a birnin makka ya ce ya halatta a yi saboda mazan Allah shi ya yi yaƙi a birnin makka mazan Allah ya ce faƙulu da ku ba shi amsar cewa inna Allah adina li rasulihi lalle Allah ya ba manzon shi izinin wato yayi yaƙi a birnin makka kamar yadda ya ce masa wa anta hillum bi hazal balad kai ya halatta wato kai yaki a wannan gari na makka walam ya azallakum ku kuma ai bai ba ku izini ba tunda anan Allah ya nuna shi ya ayyana shi cewa anta kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam hillun bi hadzal balad yin yaki ya halatta gare ka a wannan birni na makka walam ya azallakum Allah bai ba ku izini ba wa inna ma azina li manzon Allah ya ce ni ma ku san da cewa Allah ya bani izinin sa'atan minan nahari wata ɗan sa'a a cikin yini kawai wani ɗan lokaci ne takaitacce a cikin yini yinin ma ba gaba ɗaya ba wani ɓangaren lokaci ne Allah ya bashi damar cewa yana iya shiga maka da yaƙi sai ya ce wa qad adat hurmatuha manzo Allah ya ce alhurman makka ta dawo al-yawma a yau kenan a washe garin yake cewa ka hurmati habil amsi kama alhurmata ajiya manzo Allah yake ba su labari wannan magana da yake ho washe garin an ci makka da yaki ne shine yace wa qad adat hurmatu hal yau manzo Allah yace yau fa alhurman makka ta dawo na rashin halaccin yaki a cikin ta da zubar da jini ka hurmati habil amsi kama alhurmata ajiya sai manzo Allah yace wal yuballigi shahidul ga'iba manzo Allah yace wanda ya halarci wannan matsayi lokacin da nike wannan magana maza Allah ya ce isar ma duk wanda yake fakekke wannan shine dalilin cewa in ka ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umarni ne na shi kai kokari ka isan ma wanda bai ji ba to shine a wata riwaya shi Abu Shurai yake cewa ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fushi fushi mai tsanani irin fushin da yayi a ran nan saboda su washe gari ne suka hadu da wannan mutumin suka kashe kuma alhali yana nihin ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqila li abi shurai sai aka faɗa ga abu shurai ma qala laka amr wai amr ibn sa'id me ya faɗa maka me ya baka amsa lokacin da ka faɗa masa cewa ga abin da manzon Allah ya faɗa qala sai ya ce wai ana a'lamu bi zalika minka ya aba shurai ai ni na fi ka sani abin da kake faɗa ni na fi ka sani sahabi manzon Allah ne fa yake faɗa ma wai cewa wai ya fi shi sanin hadisi alhali shi a gaban shi manzon Allah ya tsaya yayi wannan khutba yace kuma kunni na ya ji kuma zuciyata ta kiyaye amma dan tsaurin kai sai yace wai ana a'lamu minka bi zalik yace ni na fi ka sani game da wannan magana sai yace masa wai innal harama la yu'izu asiya ai haramin Allah baya fakar da baya ba da kariya da mafaka ga wanda yake mai sabo duk wani dan ta'adda ko da ya shiga cikin harami to ya halatta aje a gama da shi wala farran bidami ko wanda ya gudu da jinin wani kayi kisan kai kisa na ganganci ka je ka labe a cikin harami to harami bai ya bada kariya dole ko kana cikin ka'aba zuwa za a yi a kashe ka a huddo ka a kashe ka za a iya huddo ka ne daga cikin masallacin dan kada ka daudada shi amma ko a cikin masallacin ya halatta a kashe kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada izinin wani cewa ko a jikin Ka'aba aka same shi yana rataye da ita manzo Allah ya ce a kashe shi wala faran bi kurba yace ko wanda ya gudu da wani kayan sata lafazin kurba asali satar rakumi ne ake amfani da wannan lafazi sai larabawa suka fadada duk wani kayan da aka sata ake cewa kurba kenan duk barawan da ya sata ko da ya je ya shiga cikin harami to bai tsira ba sai a kamo shi abin da ya sata in ya kai gwargwadon a yanke masa hannu dole a yanke masa in bai kai ba sai dai a ladabtar da shi to don haka shi a nan kawai shi yana ganin cewa wai abdullahi ibn zubair ai ya saba ma shugaba tunda ya zo an masa mubaya wanda shi ya kamata a ce ya je ya yi mubaya shi ma ya zama tuta da kare karkashin abu malik wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin irin wato ƙetare iyaka da aka samu na wasu shugabanni da suka yi bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda dama fitintunu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari wanda a cikin tawagogin da aka aika tawagar Hajjaji ibn Yusuf ita ta gama da Abdullahi ibn Zubair ya sare kan ya kawo ma wato Abdul Malik ibn Marwan a takaice dai baban malam ya yi shi kawai dalilin cewa shi harami na makka hatta da itacensa ba a tsara kenan da duk wata dabba ba a kashewa in ba dabbobin da suke cutarwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana mana nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك